بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي wannan yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara jin godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan masallaci wato masallacin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu a wannan anguwa ta ga wannan cikin birnin Sokoto domin ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma kamar yadda aka saba yau muna uku ga watan Ramadana hijira 1447 wanda ke shine 20 ga watan biyu miladiya 2025 insha Allah muna cikin suratul kafi don haka za mu tashi akan aya ta 25 a cikin wannan sura fatar Allah madaukin sarki wa labisu fi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ahada na'am Allah ce wa labisu fi kahfihim su wannan samarin suka zauna a cikin kogon nasu salasu mi'atin ɗari uku sai aka yi adamu bayan da ce sinina shekaru ke wato sun zauna a cikin kogon nasu ɗari uku shi da salasu mi'atin da tanwini kenan sai ce sinina hada ku bayani kenan shekaru amma da ya ce da aka ta salasu mi ati sinina har da idafa to sai zama shekara ɗari wannan shekara ɗari uku wanda aka ce su ahalika sun zauna shekaru na shamsiya wato wannan shekaru da muka kirga januwari to disamba idan aka yi kirkiro da sai wannan shekaru na shamsiya to abun da suka cikin kogon nan shekara ɗari so kuma ƙirgan amariya wanga da ake ganin wata yamma ya bace a koma ganinsa so za a ga ɗari uku za a samu ƙarin shekara tara sai Allah ya ce wanzadu tis'a sai suka ƙari shekara tara mana duk sadda ka kirga shekara ɗari na shamsiya to ga kamariya za su kai shekara ɗari da uku don haka yin kajje wani mutum an ce yau kila an haife na ce o kaza yana da shekara ɗari to yan za ka lissafa kamariya za ka samu sun kai shekara ɗari da uku shi yasa wancan shekara ɗari uku da suka yi to sai suka zama shekara ɗari uku da tara saboda ɗari duk ana samun ƙari shekara uku don ka duba tsakanin shekaru akwai tazara ta kwana goma sha biyar to kaga ayin sha ɗaya to kaga yin kai sha ɗaya so ɗari za a ga kwanakin suna da yawa don haka koyaushe shekarar shamsiya ta kan kere ma shekarar kamariya da kwana goma sha ɗaya shi na cewa zaru tisa sai suka ƙara shekara tara suka zama ɗari uku da tara ƙulka ce allahu a'alamu bi ma labisu Allah shi ne mafi sanin gwargwadon zaman da suka yi a cikin wannan kogon na saɓanin da suka yi a ciki don shi Allah lagu gaibin samawa ta wani arzu gaibin samai da ƙasa duka sanin su yana gare shi ya sa abin da ya fuku cikin sama ya sa abin da ya fuku a cikin ƙasa abu sirbihi yi mamakin ganinsa wannan siga ce ta ta'ajjubi ka'idar larabci a ta'ajjub yana da siga ta kiyasiya ko af'il bihi ko ma af'alahu to wannan absir bihi ala wazni af'il bihi wai kai mamakin irin ganin nasa wa asmi'i bihi sannan kai mamakin jin wai ana nuhin ma absarahu wa ma asma'u menene yayi ganin sa menene yayi jin sa shi Allah wa huma ala jatil majazi wannan an zo da wannan siga ta ta'jiya kan jiha ta majazi wal muradu abin da yake nuni annahu ta'ala shi madawaraki la yaghibu an basarihi wa sam'ihi shay'un komi ba zai faku ga ganinsa da jinsa ba Allah yana ganin komai kuma Allah yana jin komai ba abun da ke fakuwa gare shi kuma a lokaci daya malahum su wayanda ke cikin samai da ƙasa ba su da min wali wani mataimaki min dunihi kuma bayan Allah wala yushriku fi hukmihi ahada Allah ba zai haɗaka ba a cikin hukuncinsa da kowa Allah idan zai hukuncinsa ba zai nemi haɗaka ba ya haɗa da wani su wani hukunci saboda mai da an nahu gani wani shariki shi Allah mawada shi ne daga dukkan wani abokin tarayya na واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا
watlu ka karanta musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karanta musu ma uhiya ilaika abinda aka yi wahayin su zuwa gare ka min kitabi rabbika littafin ubangijinka alqur'ani da aka sauka karanta musu kuma ka sani la mubaddila ba mai canzawa li kalimati ga kalmomin Allah wai ba na ne hukumi hukunci Allah ba wanda yake canza shi zaka idan Allah ya riga hukunci ba a fi walan tajida min dunihi multahada sannan ba za ka samu wata mafaka kuma bayan Allah ba inda mutum zai guje ma Allah jiya da bicha na
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
واصبر نفسك كهم قرتد كنك مع الذين دعون ربهم تاردوا أنك بوتر أبنجن سوء بالغداة والأشي السافر مريشي ma'ana wa'in da kaga suna bautar Allah to ka hankurtar da kanka tare da su yi hankuri da su zauna da su saboda mai su yuriduna suna nufi bi ibadatin da wannan ibada da suke yi suna nufin wajahu yarda Allah wayanda duka ga suna bautar Allah safira mai ce suna neman yarda Allah da wannan bautar to ka hankura ka zauna tare da su wanda ke la shay'an min a'radi dunya ba wani abu na bukatun duniya wanda suke bukata hukumar fukara su da talakawa saboda akwai wasu manya-manya wanda suka ce ma annabi ya kore talakawa nan sai su zo mai don su bai yiwa su aka mai san talakawa bai yiwa ce irin su ammaru irin su bilal irin su suhaibu suna ga majalisa sannan su kuma da manyan riguna su zauna a majalisa don haka idan annabi yana son su shigo addinin su zauna masu majalisa ta to ya kore a can to yanzu haka lamarin yake za ga an ware talakawa ba majalisa guda da su kana nan tare da mutum kuna majalisa guda da ya samu da dawa sai ga ya batta ya koma wata saboda yanzu wannan mai sabata ne a ce kai jiwa da ko biyu nan ya bani wannan dama shi ne asali za a kowane da wa'anda tsaransa wa'anda abokan zaman saboda bi saboda su manya suna ganin idan suka zauna talaka to za su tsuntu ko shi da suka ce annabi ko da wannan sai na shi a ka hamurta da kanka ya gurta da wa'annan wala ta da ina ka kada idanuwanka su juya daga gare su mana karka kalli wa'ancan masu hali ya da tare talakawa nan da sun kace Allah ya da tare shin wai har ka karkata idanunka kana kallo wa'ancan masu dauda duniya shin wai turidu zinatul hayati duniya kana nufin kawa ta rayuwar duniya don me don duk lokacin da ga talakawan da suka tsaya suka rika addini ka kasa zama da su kace za ka ɗauki wasu saboda kana ganin ba liban ɗin kana ba to kenan rayuwar duniya hake rufi wala tu iman aga falla kalbahu Allah ce karka yi biyayya ga duk wanda muka rafkana da zuciyarsa an zikirna ga barin ambaton mu wane ne aga falla kalbahu wanda an asali shine wani mutum da ake kira uye da tunu hisnin da abokansa mutanensa suna suka zo suka nuna ma annabi inda yana son su ko ko da wa'ance ya zama su zo su imani da su hakin majalisa Allah ya karkai mai da'a saboda mi ya rauka daga ambatonmu wata ba a hawahu ya bi sauransa a cikin shirka wa kana amurhu hurda lamarinsa ya kasance faifai ya wuce na وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل كشي له غشي وينا إن ولي أصحابه دا أبو كانسا هذا القرآن وانا القرآن الحق قسياني من ربك من ربك daga ubangijinku ومن شاء فليؤمن wanda ya ga dama shi imani ومن شاء فليكفر wanda ya ga dama ya kafirta wannan tahdidan lawan tsortarwa ne ba umurni ne ba umuru tahdidin akwai umurni dama yana da siya ko kuma yana da agaradu idan umurni ya fito daga sama zuwa ga na ƙasa to umurni ne idan umarni ya fito daga wanda yake tsaron ku daya to wannan ana kira sa iltimas wato kamar shawara ce yake ba kai wannan idan umarni ya fito daga na ƙasa zuwa ga na sama na ƙasa ce ba na sama yi kaza wannan roƙo ne to haka za ka ga wannan su ne asali amma za ka ga wani lokaci umarni ya fita daga garduhul asasi zuwa ga wasu agarado masu yawa yanzu da Allah ce man sha'a duk wanda ya ga dama falyu'min shi imani wa man sha'a wanda ya ga dama falyakfur ya kafirta to kaga umurni ne daga wa daga Allah subhanahu wataala to amma wannan ba umurni ne na mutum yake aikata ba umurni ne na tsoratarwa don haka kenan wanda ya ga dama ya kafirce to lalle akwai wani abu wanda zai biyo baya haka yi kamar ka ce ma yaro ba dai na ce kakai ba to je kaka yi to ai ce mai da kai je kaka yi din nan to ya san ba umarni na kan bashi akwai akwai bulala to haka shine irin wannan umarnin ana kiran samun kadi ne Allah ce wanda ya ga dama shi imani wanda ya ga dama shi kafirta kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza lam tasahi fasna ma shita in dai har baka jin kunya ka je ka abin da ka ga dama tunda baka da kunya to kaga wannan ma tahdidi ne sai Allah ce inna atadna lizzalimina nara haƙiƙa mun tattalin wuta lizzalimi daga wanda azzalumai duk wanda azzalumi kafiri Allah ce mun tana da masa wuta wannan wutar a hata bihim suradiqwa labulanta ya kewaye su ma'ana dai ko kuma katanginninta sun kewaye su an gina wuta an sa katangin ne an sa kofar an rufe suna ciki gina ta kewaye su wa in yasage su idan suka nemi agaji azaba ta kai azaba wuya ta kai wuya suka nemi agaza musu da ɗan ruwan da za su sha saboda bane ya kai bane sai Allah ce yau ga su bi ma'in kalmuhuli sai a taimaka musu da wani ruwa kamar narkakken mai kama an narka mai an zabar a kashi to ruwa wanda a haka shi ne ake taimaka wani shi ta ce to garuwan za a yi na kusha yanzu misali a ce an narka man shanu ko man gyada ko abin nan an soya shi yana zabar waka ce mutum ya sha shi ne ruwan to haka za a taimaka wani da irin wannan ruwan wannan ruwan da za a taimaka musu ya shiwir wujuha yana babbake huskoki ya za ka ruba ilaya yana kusanto huska kuma dole ne a shafa dole ne suna nufa ta huska sai gaba ɗaya fata ta kware naman ya zube Allah ce bi isa sharabu tir da wannan abin sha wasa'at murtafaka wannan wurin hutawa ya munana abin da asul kalma al-irfa al-irfa ko inda zaka dan zo ka dan huta to sai aka ce wannan wurin hutun ya munana to wannan an zo da shi ne domin ya muƙabala da maganar da aka yi dan kace wa hasan murtafaka mahutar ta kyautata wurin hutawa ya kyautata to in ba da wannan bace hutawa yake cikin wuta amma saboda ya muƙabala da wannan maganar da aka yi shi yasa aka ambace wannan wurin murtafaka amma in ba haka ba ai ba wata hutawa cikin wuta na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله شهدنا الذين آمنوا hakika wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai Allah ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle ba za mu tozaltar da ladar duk wanda ya kyautata aiki mana duk wanda ya aiki mai kyau to Allah ba zai tozalta ladarsa ba wai mana Allah zai bashi lada to tunda Allah ya ce ba zai tozalta shi ba zai ba su lada menene sakamakon su sai Allah ce ulaika wa'ancananka biwana allazina amanu wa amilus salihati lahum jannatu adnin suna da aljannan zama na dindindin shine adnin bi bana iqama aljanna ta zama wanda ke an rugo an zauna na ba za a yi fahara ba tajri min tahtihimul anhar koramuna gudana a karkashin su dan aljanna ko wani a gidansa akwai koramu guda ma'ana dai kamar wuce yanzu akwai kanun homo guda hudu akwai na ruwa ma'un gairu asini ruwan da ba su gurɓacewa ba irin ruwan gina bohun dima wani mai kaga an sako su jawar ba to su gairu asini ne narau narau suke sannan akwai zuma musaffa tatatta wadda babu wannan gudun zuma a cikinta farafet akwai nono madara wadda yake labe ta gayyar namu ɗanɗanon ba zai canza ko shi tana mana ta kamar yanzu aka taso ta sannan akwai giya wadda yake lazzatu nishadi mai daɗi ce ga mawasha ba yarwa ga giya ta duniya ba wadda ka sa sambatu da dumuma da tashi ana haɗuwa to ita ba ta sa ciwon kai babu zumi ko don an sha lalaba fiha wala la yusaddauna mana ba su suda mana ciwon kai saboda sun sha wannan giya wannan koramun suna gudana min tahatim karkashin su kowa na da wannan koramun kuma ba irin karin mumuna sai ka zo ka rarda da zuciyarka ta nasanta ma kana so kawai su zo su zubar da ai kamar yanzu irin wuraren da aka ci gaba za ka zo ga wacin da ka tsara hannu sai ruwa su zuwa kana ja hannu sai su dauke da yawa wanda ba saba bai sun je saudiya an dan sha samun matsala ko wasu manyan hotel wanda ake sauke wuta ne sai ga mutum yana ta duba ina na zai nasa alhali ko hannu kawai za ka tara to a nan duniya kenan aikin na adam to ina ga aikin allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce wa yuhallawna fiha min asawira ana kawatar da su su allazina amanu wa amilus salihati fiha a cikin aljanna nan min asawira da mundaye asawira jam'u aswirati ka ahmirati wato jami'i na aswira Os- oswara shine asawira mundaye kowa yana da wannan mundaye na kawa mundaye na min zahabi na zinariya ai za a kowa ganin duniya il za ka ga bukatar mutum ya kasa ta samu wani tsada da agogo ya dora ba wai don tayar din ba kawai dai saboda kwalliya da to akwai mundaye da aka samu ya ajiyar na zinariya wayalbasu na siyaban khudura kuma ana tufatar da su tufafi waɗanda a kore shar mai launin ganye don ka duba cikin al'alwan za a ga launin kore ya haiko wani launi don shawa yana zon ka duba kafin ga sai haka doya a wannan saboda wannan launin to za a tufatar da yan aljanna irin waɗannan tufafi su komin sundusin tufafin na wani ainihin sanadari wanda ake kira sundus da shi ake wannan tufafin menene sundus shine ma raqqa min dibaji akwai dibaji wanda an mara kaurin nan lafe-lafe da shi ake kira sundus to ya aljanna suna da tufafin wannan kuma wanda a kore wa istabraqin sannan suna da tufafiyar na istabraki shine dibaji wanda an da kauri mana suna da wanda an lafe-lafe mara kauri suna da wannan mai kauri din duka da kudura idan ka je suratul rahman za ka ga an ce dukkan kala guda ne batainuha min istawraqin wato ciki istawraqi ne baya sundus wato baya dibaji mai laushi ciki dibaji mai kauri muttaki'ina suna kishin gidi fiya a cikin aljanna alal ara'iki akan gadaje kowa ya zo ga bisa gadonsa ya dan abin ya baji sai Allah ce to ni'mat sawabu ma da da wannan sakamako wannan lada ita ce aljanna yace wa hasratu mustafaqa wannan mahuta wato wani huta ta kyautata to kaga saboda wannan na yasa wacce ma aka ambace ta saboda mushakala kawai amma in ba haka ba to ce ina magana huta a cikin ta Allah ya sa mu ne a hasratu mustafaqa na'am واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهدهما جنتين من أعناب وهففناهما وهففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا نعم وفجرنا خلالهما نهرا Allah ce wa zarib lahum masalan rajulaini ka sanya wa musulmi da kafirai misalin wasu mutane guda biyu mazaje guda biyu ne abokan juna ja'alna li ahadihi ma jannatan shi kafirin sai muka sa masa muka bashi gonaki biyu na lambu kuma gonakin min anabi na itace inabi wa hafafnahuma binakal ko muka zagaye su da itacen da bino itacen da itacen da bino wato kowane lambu ga itacen inabi nan an shi shoka sannan an zo gehe gehe an zagaye da itacen da bino su ne ke zagaye da wannan gona din har gona biyu sannan waje alna bainahuma zar'a tsakanin waɗannan itacen inabi akwai shuke-shuke wanda ce muka saya tsakanin su shi wa kafin amma daidai lokaci guda shi kuma musulmi yana nan sarrafa sai ce kiltar jannatai ne dukan lambunan guda biyu a ta ukulaha sun ba da abincin su mana 'ya'yan itacen da ake samu amfanin da ake samu ga gonakin sun an samu wannan amfanin walan taslim min hushi'a komi bai rage ga abin da aka samu samu ba iya amfanin gonar da aka saba samu an samu ga wannan gonakin mu Allah ce wa fajjarna khilalahuma nahara muka tsaga koramu wata korama tsakanin su tsakanin wannan gona da wannan gona akwai wata korama wadda Allah ya tsaga ita ce ta raba wannan lambunan mu sai Allah ce ga وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا Allah ce wa kana lahu thumurun ko wa kana lahu samarun akwai bi fata sa'i wal mimi samarun akwai wa ta sa'un da mimun dhamma thumurun akwai wa na farko dhamma ai sukuni ka sani sumrun duka dai ana nufin jam'u samarace jam'i ne na samara to wannan duka gonaki guda biyu suna da 'ya'ya to sai ya bita abokinsa ya raka shi wajen jewaya wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru sai ce ma abokin nashi mumini yana mai nuna masa alfahari yana cewa ana aktsaru minka malan na fi ka yawan dukiya wa azzu nafara na fi ka jama'a masu karfi ni ka gani ka gani na fi ka dukiya ji wannan gonake sannan na ka zama dan dangi mutane na mutane na masu ƙarfi kaga yana wa ɗan'uwan nasa alfahari suna magana ya ji abokinsa diba wannan diba wannan diba wannan kai ai na fi ka dukiya kuma na fi ka jama'a mabiya magoya baya zuwa ga ce wadda kala jannatahu ya shiga wannan lambun nasa tare da abokinsa yana zagayawa cikin gonaki yana nuna masa 'ya'yan itacen ka gana aka ce wada khala jannatahu ba ce wada hala jannataihi ba ai gona juna gare amma sai aka ce jannatahu saboda ai dukkan maguda ce fadamar ake ruyi baki daya don haka nan sai aka yi ifradin da aka ce wada hala jannatahu ya shiga lambun nasa wa huwa zalimun li nafsi alhali wannan lokaci yana wanda ya zalunci kansa bil kufri da kafirci saboda ya kafirta abinda ce kala ma azunnu an tabi da hadi abada ai ban tsammanin wannan ta kare har abada ka san wani bai yin dukiya ya tara dukiya yana kallon dukiyar girman kai da jiji da kai dauka sai ya dauka cewa har abada bayan da za a yi wannan ta kare to bayan ma bai zafin ta kare har abada saboda kahiri na yace kai wa ma azun sa'atu qa'ima wa ma azun sa'ata qa'imatan alkiyama ma ban tsammanin ana tashin alkiyama ban ma tsammani a tashar kiyama wannan shi ne sha'anin masu dukiya wallahi ba duk mai dukiya da tashar kiyama ba ko da kaga kuna sallah tare masallaci saboda aikinsa shi ya nuna cewa bai yarda da ana tashar kiyama ba Allah yanzu wanda ya je ya tsafi ya tara kuɗi ya da ana tashar kiyama wanda ya je ya sha jini wanda ya tara kuɗi ya yarda da ana kiyama ai akwai lisanul hali akwai lisanul makali illa dai shi wanga ya fito ya faɗi da lisanul makali wani bi halinka yanayinka shi zai nuna cewa baka da ranar kiyama yace wa ma'azun sa'ata qa'imatan bayin tsammanin alkiyama za ta tsaya yace kai ka dai shafin kai tashi alkiyama tashi alkiyama kai to mu sani ko kin an ka tayi wala in rudittu ila rabbi in ma an maida ni wajen ubangiji na kamar da hake riyawa in ma je kadin in ma an yi tashin alkiyama tunda da ka sha kai ana tashin alkiyama to je kadin ko da an yi tashin alkiyama la ajidan na khairan min ha kalima zan samu wata makoma khairan min ha wadda ta hiwa gafa da matawa ko lahira din in ma an yi lahira din da haka cewa to ko kin lahira mun kace sai na samu wata tafi wannan kun da na ganin dai nan duniya gashi cikin wadata gashi cikin nima to ko lahiran haka ne a shi yasa mu wai kuma malamai wani bai suna son su amshi abu ga bayya sai su ce aka musulun duniya ga musulun haka ko ga ko ga larabcin bai da zauki da larabci duk da ga larabcin ba larabci na ingantacce ba don bai da zauki larabci wanda sun larabci da jin wannan ya san ba larabci na ba illa dai kalmomin larabci aka yi amfani da su ka masanin duniya ka masanin ahira wani ai ai ranka ne Allah ta kai gwada kan kan gwada muke da ai ko lahira a gidan kan kaga ba a- ba a ma nuna mai shato shi akwai wani alkyawa zai ji an kada kula ya kuta ya tun da kaga Allah ya baka dukiya nan ai ya yarda da kai nan ko lahira an kata haka ne gashi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'ulatin ma saqa kafirun fiha ma saqa kafiran fiha shurbata ma'in da duniya matsayinta a Allah ta kai matsayin hike sauro ba sauro gaba da hike sauro da duniya ta kai matsayin hike sauro ga Allah da wallahi ko kun ruwa ba zai baka hike cikin ta ba amma sau ba ko mita ba sai ba kafiri ita ba musulmi ita kuma duk wanda an ka ba ita jarabawa ce kai musulmi an baka ita jaraba kan yanka shin zaka gode wa Allah zaka tafiyar da ita kamar da Allah ke so tafiyar da ita shi ma kafiri jarabawa ce to shi kafiri dama rabo na yana yakaci don bai da rabo can shi yasa duk aikin da kafiri yake na alkhairi za ka ga yana sadaka suna taimaka mutane suna ayyuka na alkhairi da dama suna yi amma ba su da komai lahira nan duniya aka saka sai kaga an ba su lahiya an ba su yawarai an ba su arziki musu ko musu sakamakon wannan alherin da suka yi saboda shi kamar da bawashi ce alheri dan koni duk sanda haka alheri sai ya koma maka to su tunda babu asasi babu foundation wanda za su samu can babu wannan condition din don haka sai a saka musu da yace to koda je kadin koda an koma ji Allah din sai na samu makoma wanda tafi wannan na قال له صاحبه وهو يهاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب na أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا na'am sai abokin nasa ce kan lahu sai sai abokin nasa ce wa hoya hoyo yana bashi amsar maganganun da yake ba ya ce mai ana aka sarfin kamalan wa azura fara ba ba ya ce ma azuna an tabi da hazi abada wa ma azuna sa'ata kaima ai ma ce wala in raditu ila rabbi la ajidanna hayran min hamun qalaba to sai abokin nasa ce mai a'a aka farta billazi khalaqaka min turabi yanzu ka kafirce ma wannan da ya halitta ka da turɗa duk duke gada ha ganin ka tara ma asalin ka turɗa wanda ƙasa wadda ba ka so ko ka zauna samanta saboda kila ka dunka ta shadda mai tsada to ita ce asalin ka fa summa min nutfatin sannan bayan turɗar domin da ita an kalci babanka adam summa min nutfatin sannan aka halitta ka da ruwan maniyyi jiya daga ga mutum ya bunƙasa mani nan shi ne asalinsa da shi aka yi shi sun masauwa ka rajula sannan daga nan sai ya daidaita ka ya kasantar da kai mutum ga kamar da mutum to yanzu allah da ya halitta ka da irin wannan yanayi don yanzu ya baka lafiya ya baka karfi ya daidaita ka ka zan mutum ya baka dukiya shi ne za ka zo kana mutunce ma abokin na ce lakin na ana lakin sai dai ni kam huwallahu rabbi abinda zan cewa wannan da ya halitta nan huwallahu rabbi shine Allah ubangiji na la wala ushriku bi rabbi ahada ni kam ban hada kowa da ubangijin nawa shi kadai nake bauta na ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح أو ما يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا yake masa walaula iz dakalta jannataka mista lokacin da ka shiga wannan gonar taka kulta sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah haka ya kamata a lokacin da ka shiga gona kaga ta birge ka ta baka shawa ko miliyaliya zai shawa mista da ka ce masha Allahu la quwwata illa billah domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa duk wanda an ka bai wani alkhairi iyali ne ko dukiya a wannan lokaci yace masha Allahu la quwwata illa billah lam yara fihi makruha bai ga abin kyama ga wannan abin don haka duk sanda ka samu wani abu na alkhairi ila aure ka kara sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah Allah zai zare maka Maryam ba za ta maka abin da baka so ba la'alla kila mota ka canza ka ce masha Allahu la quwwata illa billah ka zo ka shigo gida ka ga yaya suna baba baba baba baba sun tarbo ka ka ce masha Allahu la quwwata illa billah ka shiga shagon ka ka ga dai ga kaya nan masha Allahu la quwwata illa billah duka wani abu na alkhairi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rafihi makaruwan bai ganin abin kyama cikin wannan dukiyar ko wannan iyalan wa'anda ya faɗi wannan kalima don haka in tara ne ana aƙallu min kamalan wawalla in har kana ganin ni ni ne mafi ƙaramci gare ka dukiya da yaya kana ganin ban kai dukiyarka ba ban kai yayanka ba ba a tsarar bi ina fata ubangiji na an yi utiya ne khairan min jannatika ya bani abin da ya fi zama alkhairi daga wannan lambun naka ko da haka yana talaka kafi ni dukiya kafi ni yaya to ina sa rai ina fatar ubangiji na zai bani abun da yafi wannan lambun naka ko kuma in bai bani ba wayursil alaiha husbanan ita kuma gona taka sai Allah ya aiko mata wasu tsawowaki husbana jam'u husbana ta ai asawa'ika aiko mata wasu tsawowaki min sama'i daga sama fatus biyan sai kaga gonar ta waye gari sa'idan ta zama fako zalaka wanda an mai santsi wanda koda ta kawo kai zargewa za ka yi akwai ya ce yana yiwa wannan don haka ba lalle na duka kana dukiya ka ga lalle dukiya za ta doyi ba mamaki dare guda Allah ya halakar da wannan dukiyar gaba daya saboda abin da ha ganin ka mallaka ai wanda ya mallaki abin da ya loka wannan dare guda Allah ya halaka shi kamar yadda za mu gani mai wannan gonar auyus biha ma'uha gaura ko ko ba dai ruwa na da suna hakuri ga korama nan tsakiya ana tiba ana ban ruwa to yana yiwa ruwan nan su waye gari sun kahe falan tastati alahu qalama ba za ka samu wata dubara wadda za ka koma jawo wannan ruwan neman wannan ruwan duk da kai ruwan so daga gurin ya bushe yana iya faru sai mi وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفك فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Allah ce wawi da bi samarihi aka zagaye ‘ya'yan itacen nashi mana duk itatun da ke cikin gonar aka zagaye da su aka halakar da su gaba dai da daddare ko da aka waye gari ba komai ba azba sai ya waye gari kallibu kafai yana ta jijiyo tafinsa domin da na sai da bakin ciki yana ta ka san mutum yin damuwa ta kai da wasan kai na haka yuqallibu kafai yana ta jijiyo tafinsa yana da na sani alama an faka fiya akan abin da kashe wajen raya wannan gonar yana tunanin kudin yayin da ya biya yana tunanin kudin irarwan da ya shuka yana tunanin dai dukiyar da ya kashe wajen ganin gonar ta rayu yanzu ga ta mata wahiya khawiyatu wannan gonar ta faɗi ala urusha kan ruhinta menene hawiyatu ala urusha rahun na itacen su ne suka fara zubewa ƙasa sannan gudumbullan suka rufe zaka idan ka jance gari hawitu ala urushi ruhin na ya rusga ta kwana bayan ruga sunan bonga da gehe suka taushe ruhin kasa to haka gona ta waye gani waya kulu yana cewa ya laita ni kai tona ina ma dai a ce lam ushrik bi rabbi ahada ina dai a ce ban taba shirka hada kowa da ubangiji ba wato inda ma dai na kada ta Allah to mako kaga yanzu yana da na sani bayan lokaci ya ku- ya wuce na ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا Allah ce walam takul lahu fi'atun yansurunahu ko walam yakul lahu fi'atun yansurunahu bai da wata jama'a wadda za ta taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah lokacin da Allah ya halaka wannan gonar to bai da wasu jama'a ba can ya ce wa azu na fara ba to ina na faru nan su zo ba su isa su zo su taimake shi su kawo mai gudun masu hana gonar ta halaka ba Allah ce kai wa ma kana muntasira bai ma kasance wanda ake taimaka ma lokacin shi ma bai ya taimaka ma kansa balle wani ya zo ya taimaka masa don haka gonar ta riga ta halaka sai ni هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا Allah ce hunalika to nan duniya ne fa kai masa wannan Allah ce hunalika to can yawmul qiyamati kenan ranar kiyama alwilayatu lillahi na wannan ranar kan mulki ko taimako yana ga Allah na gaskiya idan kace alwalayatu kawawan wasari sama kenan annusra hunalika ce ranar kiyama kan annu alwalayatu bi wannan annusratu taimako lillahi yana ga Allah alhaq wanda ana gaskiya ko kuma kace hunalikal wilayatu da wawa wannan wawun kasara wasu likasa kenan alwilaya bi mana almulku hunalika ce alkiyama alwilayatu mulki lillahi ya tabbata ga Allah alhaq mulki na gaskiya don haka alhaqunin nan ana karanta shi da rabi sifa ne na wilaya din wa na wilayatul haqq mulki na gaskiya lillahi daga Allah ko idan ka karanta alwalayatu alwalayatul haqq taimako na gaskiya yana ga Allah ko kuma ka ce hunalikal walayatu lillahi alhaqqi sai ka waka mun wasu likasa to shi kuma ka ce lillahi alhaqqi din nan sifa ne na shi lafzul jalala din nan wato hunalika alwalayatu taimako a can ranar kiyama lillahi alhaqqi yana ga Allah wanda a gaskiya shi Allah shine alhaqqu ko hunalikal wilayatu mulki a can ranar kiyama lillahi yana daga Allah alhaqi wanda a gaskiya don haka in ka karanta alhaqi sifa ne na lafzul jalala in ka karanta alhaqqu sifa ne na alwilaya ko alwalaya huwa khairu sawaban Allah shine mafi ficin bayar da lada mana ladar da Allah ke basuwa ta fi ta kowa ko ma da a ce akwai wani mai bada wani sakamako to sakamakon Allah ya fi wa hairun uquba kuma Allah shine abunda Allah lada Allah shine fiyayyen uquba ainihin mai bibiya mana karshen kwarai to shine galadar da Allah ke basuwa mana shine mafi alkhairin akiba wanda Allah ya taimaka wanda Allah ya balada to shine adda akiba mai kyau akiba wanda adda alkhairi na'am واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه na'am كماء أنزلناه من السماء فاختلف به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah ce wadarib lahum masalal hayatid dunya ka buga musu misalin rayuwar duniya ka gaya mutanen ka abinda al misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwa ne wanda muka saukar daga sama fahtalata bihi nabatul ardi sai tsirran kasa suka garwaye da wannan ruwan kaga an ruwan sama shuka ta fito an ruwa shuka ta sha ruwa irin ya sha ruwa ganyen ya sha ruwa sai ka ganshi kore shar zabban shawa to ana nan fa a waye a kwana a tashi ko da ana ruwan fa asba sai kaga yawa gari ya shi man busasshe baya ya bushe ya ma ya muce tazaruhu riyahu iska na sheke shi za ka shuka ko ganye a lokacin da ya fito tsaye lokacin da ya fito ana ruwa za ka gan shi kullum shawa yake karawa amma da ya kai iya adadin lokacinsa to ko da ana ruwan ma ruwan ba za su amfani sai kaga yana bushewa kaga ya fara jajjaga ruwa ana yi da nan sai ya bushe da nan yan kunnan na sai ga iska na zakwa yana sheke su to haka ne rayuwar duniya take jiya da kaga mutum ya taso kaga an tara mai ita to za a kai lokacin da za a ga abin ayyuka musu mene ma amfanin duniyar ka ci abin da haka so ka sha abin da haka so ka sa abin da haka so ka zauna irin abin da inda haka so to sai haka ma mutum ko da an bar shi an bar mai dukiyar an bar mai rayuwar sai kai lokacin da baya da dama ya ci wani abubuwa ila sai ka ga mai sai ga wasu abubuwa masu tashi mara daɗi ga kuɗin an kai shi asibiti likita ya auna ce to kabarcin naman shanu kabarcin naman kaza kabarcin kihi kabarcin kwai karin samun kabeji da zogala kana ci kabarcin madara kuma ga abin wa dai da lokaci guda kaga talaka ya zo kai shi da aka rika shan madara ka rika cin naman kaza wai shi tunda bai da madara bai da naman kaza sai wani mai kadowa so ne na mutane ma kai da gani wanda kai cin naman kaza ai ka sani kai da likita da an kai ma wannan laka san bai cin naman kaza to ya zaka ce rika cin naman kaza wanga da kai sai ce bari kaga abin da yake ci mai dadi yanzu bai cin sa kwanan ma da kwana yanzu ji dadi ya hasarin dadi yanzu bai yi matan ma waɗanda aka gani kila don suna don a tara matan sai ka ga bai da ma bukata mace kusa gare ya kai wani lokaci ga dukiyar ila abin ya kai ma sai a ce to ka dan rage shan esin nan ma ka rinka dan ta kana dan tattakawa kasa bayan shi wancan ba Allah talaka yana can kullum sai ya gargare uku to ka gani sai ka ga to haka take ai yadda ka kai shukkan nan ko da ka ga ganyen nan tsirin nan da ya fito ga ni'ima amma sai ka ga ya bushe to wallahi kai ma shine rayuwar duniya don ni'imar da aka gare ka da lokacin kai wallahi bushewa zaka ba ta don amfani gare ka wai wanda ma ni'ima bata kare ba tabbai don wani sai ka ga ni'imar ta kare Allah ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir Allah ya kasance mai cikakken iko bisa ga dukkan komai komi ka gani Allah da cika ke yi kansa na المال والبنون زينة الحياة الدنيا نعم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Allah ce almalu wal banuna dukiya da 'ya'ya zinatul hayatid dunya kawa ce kawai ta rayuwar duniya kaga ana kawa da su za ka zagara abun ka zagara na dukiya kaga ana ta kulliya da su kaga mutum ya yi to yan diya sun kewaye musamman kela a ce lokacin sallah na yi musu sunki an ko an samu irin motar ka ta ɗauka iyali an zubo su ciki an je masallacin idi ya fito ko wani jirgin duba ta yi rike a zuwa shimfiɗa a zauna to zai dula ta duniya kawai rayuwar duniya ce kawai saboda mi bakin su nan duniya da malakul mauti ya sallama ma shi kenan an gama to haka dukiyar take duk wani abu da kasa da da na jin daɗi na ni'ima na dukiya wallahi rayuwar duniya ce kawai malakul mauti na sallama maka shi kenan da ranna abi ya fita hannunka shi yasa ma mai zuru ke cewa bayan wai ga ka ka tara ka ki sadaka ka yi mai ka rike kana nan ka mutu sai ce wa ya halu ba alu in suka bi turasi mijin matarka sai ya ke mata da gado ya kaɗe ta da gado ka gina ka tawarin gida duk abun jin daɗi kasa ciki malakul mauti ya to ya ɗauke ka wallahi sai wani kila ma direban gida da lallabo ya aure ta shi kenan kayan sun zama nashi ko kila mai gaji na ko kila dai ma wani kila wanda ka kawo cefa ne sai ya aure ta gidan ya zama nashi kaga wa ya sanu ba alwa da suka fitura Allah ce wannan duka kawaci ta rayar duniya yake wal baqiyatu salihatu abubuwa masu wanzuwa wayanda an na kwarai khairun inda rabbika su ne mafi alkhairi a wajen ubangijin ka sawabin galada wa khairun amala kuma su ne mafi alkhairin abun da ya kamata duk mutum ya yi guri menene baqiyatu salihatu sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan su ne mafi alkhairi saboda me su wanzuwa za su yi kai ta yin su a nan duniya kana tafiya lahira wallahi zaka isko su a lokacin da ka bar gidaje nan ka bar motoci nan ka bar dollars din da ka tara a nan ka bar duk wani abu da ka tara a nan to su baqiyatu salihatu idan kai su can zaka taranta su shi yasa ce khairun inda rabbika su ne mafi alkhairi a wajen ubangijinka domin su ne mafi girman guzuri idan za ka nemi guzuri to waɗannan kalimomin ka riƙa su su ne mafi girman guzuri wanda ya kamata duk wanda zai tafi to ya riƙa wannan guzuri in dai ka san za ka tafi in dai haka yadda za ka tafi ka san za ka tafi to wannan shine guzurinka subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah amma in ka san baka tahiya to wannan kam sai kai zaman ka amma da in ka san ta ya za ka yi to ga guzuri ka rika Allah ya ba mu yi kurika na ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نبادر منهم أحدا
Allah ce wa yawma nusayyirul jibala ka ambata ranar da zamu tafiyar da duwatsu duwatsu nan da ake gani a bisa ban kasa duka za a kawar da su ko ba wai kawar da su kawai ba rede su ake walje balu fa dukkata da katan wahida nike su za a yi sai hagan su kanar haba'an za su zama kura abin shekewa sun an nike su ya da kai ga ganin giragizai na tafiya lokacin bazara in da ta kusa kana ganin giragizai na ta sama to haka duwatsu za su shi sa Allah wani yake wa tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru min sahab kana tsammanin duwatsun dararu ne amma suna gittawa a sararin samaniya irin gittawan gagazai Allah ce wa taral arda barizatan a wannan ranar alkiyama za ha kasa bayyane ba wani duki ba wani icce ba tudu ba rayi ba gangara ba hawa ga tanin aure da ta zama qa'an safsafa Allah ce wa hasharnahu muka tayar da su gaba ɗaya aka tattaro su da musulmin da kafiran da ƴan ƙwaran da ƴan iska da masu mulkin da wanda ake mulkan da masu ilimin da almajiran da talakawan da masu kudin da kowa da kowa Allah ce wa hasharnahu duka muka tattara su gaba ɗaya a wuri guda kuma cikin su ba wanda da kokaciya kuma kowa tsirara yake Allah ce muka tattara zuri guda falam nuga da min ahada babban ko ɗaya daga cikin su ba kowa ba wanda Allah ya bai gaba da za a tara kowa da kowa wannan kenan zo a nuna maka ne duniyar ba komai bace Allah ce wa aradu ala rabbika ko da kinka ce ko eh saura lokaci ya insha Allah za mu tsaya nan fatar abu da makaranta daidai Allah ya ba Allah daidai kurakurai Allah shahe muna wannan haɗu da muka Allah ya wata albarka ya sa ta zanzan da jira gari baki ɗaya muna roƙa ya Allah da muka fara wannan azumi cikin sauƙi Allah ka dawo zan muna ka dawo muna da wannan sauƙin har zuwa mu kare wannan azumi to da gaskiya alhamdulillah sai mu gode wa Allah mu roƙe shi kare ni'imarsa yan kwanaki kaɗan kafin shigowar azumi ana ganin cewa oye sai ko fa an wani cikin azumin ka amma dai kwana biyu zuwa ku kaya dauki azumi sai kaga Allah ya saukar da nimar sa to Allah muna godiya wannan nimar da kai muna muna neman ka ƙara nemo minka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik